وصلى الله على سيدنا محمد وآله وزابه وسلم أما بعد
سورة السجدة مقية وهي ثلاثون آية wannan sura ne mai bayanin sajadati na sujada an sauke shi a garin maka yana da aya talatin daidai mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim mhm.
ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب abin da العالمين lanjaye da mi'ara Allahu alam bi muradihi bi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda uku tanzilul kitabi wannan littafi sauƙaƙe ne na alqur'ani la raiba fihi babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin daga ubangijin talakai mhm.
أم يقولون افتريه am yaquluna bal yaquluna tare mutanen maka suka ce ai annabi ne ya kago hila lamarin ba haka bane بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم bal يهتدون huwa alhaqu shi qur'ani gaskiya ne min rabbika gun ubangijin ka litin zira ba daban zawo domin ayi gargadi da yi kaumin ga mutanen da ma atahu min nazirin wanda wani mai gargadi bai zo musu su ne mutanen birnin makka dan mutanen birnin makka kafin zuwan annabi ba wani mai gargadi da ya zo musu annabi shine ya fara zuwa mutanen birnin makka min gablika can gabaninka la allahun ba da banza ba ya ta duna ko sahiriya bin zalika da gargadin da kake musu ya annabi muhammadu الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش Allahu shi ne sarki Allah, allazi kalaka samawati shi ne sarkin da ya halarci saman nan bakwai, wal arda da ƙasai wa ma bayyana huma da abin da ke tsakankani fi sitar da ya ma'ala ne ku shida, a wani a farkon salari wa akiru wa ƙarshensa juma su mastawa sai nufi, alal arhi ga al'arhi, ai huwa lugatun a luga sarin lumuki gado ne na mulki. Istawa ya lugu bihi dace wanda ya nufa da shi.
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع malakun mai gere gare ku ya ku kafaran maka min duni kuma bayan sa min waliyin babu wani majibanci wanda zai taimake ku wala shi barantana wanda zai cece ku Mhm.
أفلا تتذكرون wala shin yanzu ashe ku wa'azin da ake ta da zakaro yanzu ba za ku wa'azantu ba fa haza da wannan fayumi nuna ku ba da gaskiya يدبر الأمر من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون yudabbiru al'amra Allah shine wayannan wanda suke kofar nan da Allah kuma da su gefe yudabbiru al'amra Allah yana juyo da al'amarinsa minan samai daga sama ila al'arabi zuwa ga ƙasa muddatu duniya iya mudda duniya Allah yake juyar da su Allah madaukakin sarki ai summa ya arju yarju al'amra al'amar yake juyowa ai juyowa zuwa gare shi shine yurjau al'amru lamar yana juyowa zuwa gare shi ai ya arju nan ne ko yurjau al'amru lamar yana juyowa minas samai daga sama ila al'arzi zuwa ga ƙasa ai muddatu duniya muddan duniya summa ya arju sannan ake juye da al'amari wata dabiri da jujiya wannan ilahi zuwa ga sarki Allah fi yomin ga wunin da kana miqdaruhu gurgurdan sa alfa sanatin ya kai shekara dubu me mata uduna ga masu lissafawa mhm.
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلika alkalbul mudabbiru kaga wannan mai halitta alkalibu mahalaci almudabbiru mai juri al'amara to alimul gaibi shi ya fa sarkin masanin gaiba wa shahadatu mai shaida aikin kowa ma gaba anil kalki abin da ya buya ga halitta wa ma harara da abin da ya halarta al'azizu mabuwayi ne almani'u kararren sarki ne fi mulki a mulkinsa arrahimu mai jin kai ne biyali ɗaya ga wanda suka yi wa Allah ɗaya الذي أرسل كل شيء كلقا allazi shine sarkin da asana ya kyautata kulla shayin kowane abu kalkahu ya halice shi wani da kafa hudu wani da kafa biyu wani da kafa wani ba kafa mako kowane za ga yadda Allah ya yi ya kyautata halittarsa wa bada a kan وبدأ خلق الإنسان من Wabada طين shi ne fara halittar annabi Adam min dini daga yimbu ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين kuma ji Allah nasiru sai Allah ya sanya zuriyar annabi Adam din min sulalatin daga tankadaddan kabo min ma'in na ruwa mahinin walakancacce rai huwa nudubar ne mani ثم سويه ونفخ فيه من روحي kuma sabahu Allah ya daidaita halittar annabi Adam wani faga fiye min ruhi Allah ya ce muka busa masa rai ruhi din wani rabawa ne na daraja وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة waje ala Allah ya ce muka sanya da kuma a garin zuriyar annabi Adam din a sama ji bi ma'ana ala sama waji wala basara da gani wala abida da zuciya kalilan قليلا ما تشكرون amma wanda suke gode wa Allah da nima da Allah ya masa ba su da yawa amma dan karfafa kankantan ne وقالوا أئذا دللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد kalun masu musanta tayin kiyama suka ce ai za da lalla bila yanzu idan mun fako a bayan ƙasa gibna biya mun buya biya sirna turaba mun zama rere mugdalin bi turabiya mun cuɗanya da rere a inna ila yau lafi kalijin jadin kuma sai a mai da mu halitta sabuwa ƙala ta'ala بل هم بلقاء ربهم كافرون Allah ya ce a wa'annan bari maganarsu kuma su ɗannan bili ƙayar rabin daga ma da ubangijinsu da tayin kiyama kafiruna sun kafirce ba su yi imani ba da sun yi imani da ba za su faɗi haka ba قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم wani da ya musu idan dai kwananku ya ƙare lahum da su ya taɓa bakun wanda zai karɓi ranku ku dan buɗa masa hanya zai fita malakul mauti mala'ikan mutuwa ne shine zai zare ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta muku ya gabiru arwahukum wanda zai zare rayukanku ثم إلى ربكم ترجعون bayan an zare ran naku sun madada ila rabbikum idza mahalacin ku turjauna za a maishe ku ayan araye fa ijabikum sai Allah ya muku sakayya biya malikum da abinda ku aikata na alkhairi ne mutum ya ga alkhairi wanda ya sharri ma ya ga sharri walau tare ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم walau tare da dai za a gani ya annabi Muhammadu idil mujrimuna sune kafirai naqizu ru'usahum suna nan sun sun koyar da kansu inda rabbi agun ubangijin mu da dawa sun sun koyar a haya saboda kunya abinda Allah ya ce kar su yi sun yi abinda aka ce su yi ba su yi ba ya kulu na sai su ce rabbana ya mahalicci ربنا أبصرنا وسمينا فرجعنا نعمل صالحا rabbana ya ubangiji abzarna ma ankarna min libas Allah yau gahi mun ga abin da muke musanta na tayin giya wa sami na Allah mun ji min ka tasdiqu rasul na gaskata manzon fi ma ka zabdin fi cikin wanda muka gare ta to Allah farji na kamar shi mu mana ila duniya zuwa duniya in dai kamar da mu duniya nan gaba ya Allah na amal salihan za mu yi aiki mai kyau wanda ba shi muka yi ada ba inna muqin إنا موقنون ta kankance al'ana a yanzu kuma yan fahimu zalika duk da haka abin da suka ba ba zai amfane su ba ba zai amfane su ba wala yarji wala ba za su juyo ba jawabu amsar laudan nan da za ta amran fadina da sun gana marina ta yin hankali qala ta'ala ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها walau shi na Allah ya ce da mun so ba sai an yi haka ba la'ade na Allah ya ce da tuni mun baiwa ko da nafshin dukkanin manumfashi huda ha shiryarsa ai da Allah ya so mutum ya shirya ba sai an aiko malami ba fata ta dai da kowa ya shirya bil imani gaban gaskiya wadata da da'a bi kiyari da dadan rai min hada cikin sa walakin ولكن هذا القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين walakin ba da banza ba haƙal qaulu minni Allah ya ce ya riga maganar mu ya riga ya wajaba na lamula na jahannama min aljannati wan nasi Allah ya yi rantsuwa zai shiga jahannama da aljanu da mutane ya jima na baki da wannan maganar namu ne ya tabbata wa taqulu lahum alkazanatu sai masu jiran gidan wuta su ce musu idza dakaluha yayin da aka shigar da su wuta sai su ce da su فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ta ce to ga da yadda al'amarin ya kasance fa zuku kudan da na azaba bima nasitun dalilin sababin da yasa kun manta liqa yau mai kun manta da haduwa da mu da ku a wannan ran bi tarki kuma imanu bihi da barin bamban gaskiyan ku inna nasina إنا نسيناكم inna nasina ga Allah ya ce mu ma za mu bar ku Allah baya mantuwa nasina anan za mu bar ku tarakana mu fil azab Allah ya ce za mu bar ku a cikin azaba wa zuku وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون sai Allah ya ce to kudin da ni azabal kulli azabar dawama a daimu madawamiyar azaba bima kuntum ta'maluna ma ba kun sa za mu kwazuwa ba saboda dalilin kuma kun kasance abinda kuka aikata na sharri na kafirci da ƙaryata annabi Muhammadu wannan shine dalilin da Allah zai ce za mu muku azaba mhm Muna da sujjada ba.
anan ne sujud Eh, wallahi saka yi.
wala takbiruna ne zama akwai sujada mun zo aya na gaba in ka bismillah in إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها كروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر Allah madaukakin sarki ke faɗa cikin alƙur'ani mai girma inna ma yuminu bi ayatina Allah ya ce kaga wanda suka bada gaskiya da ayoyin na alƙur'ani Allah ya ce allazina idza zukiru yayin da suka ji an kama sunan Allah da ya karru sai su faɗi sujada suna sujada fasabbahu mutalabbisina suna su tazbi bi hamdi rabbihim suna subhanallah wa walhamdulillah qalu subhanallah wa bihamdihi wa hum sudana la yastaghfiruna ba sa nuna girman kai an imani ruban gaskiya wa dace da nuna wa Allah da
تتجافى جنوبهم عن المبادئ يدعون ربهم خوفا ودمعا ومما رزقناهم ينفقون da jafe jini suna nesan ta karkarin su a yar tafi adal maraji ga gurin kwanci mawari wa iri da jayi ibrahim ya ga shimfida lissaratin billahi su dinga sallan dare ta ajiran suna ta hajjadin su ya da una rabon suna rogon ubangijin su kawai saboda tsoro ni gabi na hukubansa waɗama da tsammani fi rahamati cikin rahamata ta wani mara daga nan Allah ce daga cikin ababen da muka azurta su yunfiquna suna ciyarwa ta sadaquna suna sadaka fala ta'lamu فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين fala ta'lamu nafsu ita da mai rai bata sani ba ma uku bi abin da aka boye mata lahum a gare su in qurrata ayu na sanyawar idaniyanta ma da qarrabi ayu abin da zai sanya idaniyan mai rai din wa fi girati bi sukun liyai ay murari jaza'an جزاء بما كانوا يعملون jaza'an wannan sakamako ne bima kanu da abin da suka kasance ya amalu na suka aikata a nan duniya afaman kana muminan kaman kana fasika a ba man kana mumini yanzu a hada da wanda yake mumini wanda ya bada gaskiya da Allah kaman kana fasikan da wanda ya kasance karijin wani daci wanda yake fasik ya fasa ga yi wa Allah da la yasawu la ba yasawun zama daya ba almu'minu ba yadda zai da fasiki da mumini su zama daya أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون amma allazina amanu amma wanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka yi ayyuka managarta Allah ya ce lahum jannatul ma'awa Allah ya ce su za mu ajiya jannatul ma'awa nuzulan nan Allah ya musu tanadi ko ma yi ido shi gune da ake tanadi lirai shi gaba ku bima kanu ya amaluna abinda suka aikata shi yasa Allah ya sauke su a wannan jannatul ma'awa dan وأما الذين فاسقوا فمأويهم النار amma allazina fasu ba mu wanda aka ce fasiki ne bil kubra wajen kafir ya fasu ce wata gazibi da ƙaryata annabi muhammad to Allah ya ce wayannan fa ma wahu makomon su annar wuta ce kullama aradu كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها kullama ko ba yaushe ne aradu suke nufi an ya karju mina a fidda su daga cikin wutan saboda zafin da suke ɗanɗana uidu fiya Allah ya ce sai mu sake mai shi su a gidan wutan shine sakamako wakila lahum وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون da sai mala'iku su gaya musu da umarnin Allah su ce zuku ku dandani azaban nare azabar wuta allazi kuntum biya to kaza shine wanda da kuke karyata ana ba ku labari a duniya kuna karyata yau ga kun ganta a fili ولنذيقنهم من العذاب الذي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون wala nuziqan amma ce Allah ya ce wallahi ba za mu bar su sai mu dandana musu shine lanjaye ne na rantsuwa min al azab al adana za mu musu azaba kankanuwa koma baya azabar duniya bil qatl ya gun yaki a kashe su wal asrari bace su wal jadabu da fari sine da ni shekaru da yawa wal amrar da jinyace jinyace shine azabul ladani dura koma bayan azabul akbar babban azaba shine azabul lahira la'allahum ba da banza ba man baƙi mini wanda ya wanzu daga cikin su yarji'una ila al-iman in ya ga haka to ya koma ga Allah gani ga wani ya isa ga wani tsoron Allah وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها kuma azlamu ba kowa ne mafi zalunci ba mai man zikira sai wanda aka wazantar da hibi ayati rabbihi da ayoyin ubangiji sai ne alqur'ani amma da aka masa wazi da qur'ani suma a ana sai kau da kai la ahadan babu wani ɗaya da ya fi zalunci inna mu in ji Allah إنا من المجرمين Allah ya منتقمون ce inna mu'minal mujrimina da kafirai shine mujrimin mushrikai Allah ya ce mun taki mana ba za mu masa uwa ba za mu kyale kafiri ba Allah ya ce sai mun masa azaba na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه kada hakika a ta ina Allah ya ce mu ne muka bar anai Musa alkitaba taurat mu ka bai littafin at-taura fala takun kada kasance fi muryatin cikin kokonto min liqaihi daga muwa da kai au qad iri ta daya dan anai Musa da anai Muhammad sun gamu lailatul asr daren da aka yi Isra'i ɗaya ya tada anai Musa yana sallah kabarin sa nabi sun gamu a saman shida waja'alnahu وجعلناه هدى لبني إسرائيل Allah wa Allah ya ce mun sanya a ne Musan ko kuma a alkitabun littafin da muka bayar hudan ya zama shari'a li bani Isra'ila ga kabilan bani Isra'ila wa ƴaƴan Annabi Yaquba وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا wajen alana Allah ya ce sai muka sanya minhum daga cikin wannan zuriya na Annabi Isra'ila Annabi wato bani Isra'ila min daga cikin su ayyumatun wasu Allah ya ce mu mai da su shugabanni qadatan shugabanni ya haduna nasa suna shirye da mutane bi amrina da umarninmu lama sabaru yayin da suka yi haƙuri ala dini akan addinin su wa alal bala'i da bala'i min aduhim ga makiyansu wa kanu وكانوا بآياتنا يوقنون bayan sun kasance bi ayatina da ayoyin adalata ala qurani wanda ke shirwa ga ikon wa hadaniyatina da dayantakan mu yuqinuna Allah ya ce sun sakankance إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون inna rabaka sana ubangijinka huwa yuslihi ne wanda yake rarraba bainahum zakaninsu yawmal qiyamah da ranar gobe kiyama fi ma kanu fi yaqtaluna cikin abin da ake nuna sabani min amr dini daga lamarin addini na'am أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم awalam ya hadi wai Allah ya ce shin ba mu shirye da ku bane da huma gare su kama halakana nawa muka halakar min qablihim can gabanin su ya tabayyana li kufarun maka dan hakan yana bayyana ga kafiran maka ihlakuna kasiran Allah ya ce mun halakar da dewa min alquruni daga al'ummatai na kafirai da suka bace bi kufurin amma fa a dalilin kafircin su yamshuna bi masakin duk lokacin da za ku tafi fatauci a tafiye-tafiyen ku zuwa Siriya za ku ga ga guranin da muka halakar da su fa ya tabiru a hewa inan dan ba su sa ku yi lura da su ba to inna fi zalika kun ga إن cewa في ذلك لآيات ba ya za alama ba dalalatan ala yuhisa wanda da shi za ku duba girman ikon mun ji Allah أفلا يسمعون fala in za a yi jama'a ku ya sama'una ba za ku saurari qur'ani ba sima wa tadabburi ji na lura wata irin da wa'azantu a yi jama'a ba za ku saurara ba أولم يروا أنا نسوق الماء إلى اللغم الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم awalam ya rawar shin ba ku ana sani ba an nana su kulma mu ne fa muke jawo ruwa ila al'arar da juruza zuwa ga lardin da yake ke kashashe aliyabi sai wanda ya buye allati la na ba tafiya wanda babu tsare cikin ta fatun kurji bihi zaran sai mu ga da wannan ruwan mun fitar da zaran shuke shuke ta kulminu al'amukum wanda da hi kuke ce da dabbobin ku wa an kusa kuma da kawunan ku a fala shin yanzu a sheku jama'a yusiruna ba za ku duba wannan ku gani ba haza wannan fa ya alamuna ku sani anna na kadiru muna da iko alayi alidhu na cewa idan kun mutu mu sake mai sheku ku duba haka ku gani mana Mhm.
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين wa yaquluna lil mu'minina sai suka gaya mu mun to mati haka alfata yau ne wannan hukuncin wanda za a yi ta bayyana na tsakankanin mu bayyana kuma da tsakanin ku in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne yaushe ne za a yi ya kai قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون ya musu yau alfata ranar da Allah zai yi hukunci bin zalil azabi na saukar da azaba bihim da su ai la yanfa wallazina kafaru imanu inda wannan ranar ya to gaskiya kafirin imanin sa a wannan rana ko ya bara ba zai amfane shi ba wala hum yanzuru ko ba za a saurara masa ba li tawbatin dan a karbo wani tuba au ma azratin ko ya kawo hanzari lokacin saurarawa kuma ya fice Mhm.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ya annabin Allah ka kawo da kanka an hu gabarin su wanda zir in zalil azab tunda dai suna jira azaba zai to ka saurara musu zuwan azab yana wasu ma yanta zuru na bika suna saurara maka hadis da mawsi su ga cewa ka koma ga Allah au qatalan ko na bai faru da kai fa yastarihuna minka dan su huta da kai wa hadha qabla amr bil qital wannan kafin a umarci annabi ne da ya kama su da yaki سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية wannan suratul lahzab sura ne na gangami a tara jama'u da yawa a ji yaƙi to yaƙin sunansa lahzab shine yaƙin gwalolo an sauke ta ne a garin madina tana da aya saba'in da uku daidai mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim mhm.
يا أيها النبي اتق الله ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqilla ka dawoma kan zo dama akwai tsoron Allah sai ka ce to ka sake dawoma wai ba ka ji tsoron Allah ba yana tsoron Allah dama Allah to ka ƙara dawoma kan tsoron Allah mhm.
ولا تدع الكافرين والمنافقين ولا تدعي الكبير كدي نبي وكافر يا النبي محمد والمنافقين da munafiqai fi ma yukalibu shari'atika cikin abin da ya saba wa shari'arka inna Allah إن الله كان عليما حكيما inna Allah sana ubangiji kana alima Allah masani ne bima yakunu qabla kaunihi da abin da zai kasance kafin ma ya kasance Allah ya san abin hakiman kuma Allah gwani ne fi ma ya kalu cikin abin da ya halatta kuma da cikin abin da bayansa za su kasance واتبع ما يوحى إليك من ربك wata bi kai dai ka bi ma yuwa ilaika abin da aka yi wahayi gare ka ya annabin Allah min rabbika gun ubangijinka shine fa alqur'ani inna allaha إن الله كان بما تعملون كبيرا inna allaha sana ubangiji kana kabiran sarki ne mai bada labari bima ta amaluna ko ya amaluna ga abin da bayi suka aikata na alkhairi ne Allah zai baku labari wani alkhairi kuka yi to Allah da zai baku labarin wata wakka wata wakal alaba wakal kai dai ka dogara Allah ga Allah bi Amurka lamarin ka gaba ɗaya ka dogara ga Allah wa kafe wa kafa billahi wakila ka bai ka isu billahi da sarki Allah wakilan Allah shine madogara hafizan laka Allah shi zai kiyaye ka ummatu al'umman ku kuma taban lahu suna biye da kai fi zalika cikin wannan mhm.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه wannan ya sauka ne ga wani mutum yana cewa shi zuciyarsa biyu ne amma ranar yakin badar da yaƙi ya yaƙi ya dawo takalminsa ɗaya a hannu ɗaya a ƙafa aka ce wani ba ka ce zuciyarka biyu bane me yasa ka takalmi ɗaya a hannu ɗaya a ƙafa sai Allah ya fallasa ya ahe zuciyar da yake kurin barazana ce sai Allah ya ce amma ja'ala Allahu li rajulin mu ba mu sanya wani mutum min kalbai ne fijoji a cikin mutum da ya ce yana da zuciya biyu babu wannan radi ya kai alaman kala min al-kufari ga wanda suke faɗa a cikin kafirai suna cewa inna lahu qalbayni yana da zuciya guda biyu ya bi kulli wahidin har ya faɗi maganar da bai dace ya faɗa ba Mhm.
وما جعل أزواجكم الله تزهرون منهن أمهاتكم ma ja'ala Allah ya ce ba mu sanya azwajukum matekun ku ba allahi wacce tazaharuna wanda kuka yi zihari min hunna daga su ummahatukum ba uwayenku bane kalomahati kamar uwaye fi tahrimi a cikin haramci bi zalika da yadda zalika domin an lissafa wannan bil jahiliya da lakan da zamanin jahiliya an ajiye zihari a matsayin shika wa inna ma tajibu fil kafaratu wanda ya zihari kafara ne akwai ziyarar kullu min kulli akwai ziyarar ba'ar min kulli akwai ziyarar kullu min ba'ari duk mutumin da ya saboda matarsa da mahaifiyarsa ya ce matarsa ta yi kama da mahaifiyarsa to nan ziyarar kullu min kulli ne yawwa wannan ma kafara ne wanda ya ce hannun matarsa ya yi kama da mahaifiyarsa to ziyarar ba'ari ne min kulli ko mutumin da ya ce matarsa ta yi kama da hannun mahaifiyarsa to ziyarar kullu ne min ba'ari to wannan ziyarar an yi to ga yadda kafarar sai yake ya kai gaba kaɗan وما جعل أدياكم أبناءكم kuma jala ba sanya adi ya kuma jam'i ne ma ai ligere abi ibn a kira mutum kuna da'awa da wanda ba babansa ba ce abana akun ku ce haƙiƙatun haƙiƙa wa zalikum ذلكم قولكم بأفواهكم wannan dai faɗan ku ne a bakin ku al-yahudu ku yahudawa kalu suna cewa lamma ta zawaja nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya auri zainabu binta jahash allati kana imratu zaid ibn haris da ita zainabu ɗayar jahash matan zaid dan haris ne allati ta bala wa nabi wanda annabi ya dan rana da shi kalu sallallahu alaihi wasallam sai sa kafiran suka dinga cewa ta zawaja muhammad ibn at imratu ibn ai annabi ya auri matar ɗansa fa aka zama wallahu sai Allah ya gare ta yi fi zalika cikin wannan dama shi zai da dan harisa abin da ya faru asali ma wato yana gidan annaba a matsayin bawa to shine iyayensa suna neman sa ba su same shi ba sai suka je yana gidan annaba shine suka zo madina da aka zo aka same a gidan annabi aka ce ai ya rasulullah wannan ba bawa bane dan mu ne ai ba bawa bane dan mu ne dan ku ne dan ku ne aka tabbatar haka ne sai to shi ne dan ku ne ba magana kai ka bi babanka ga iyayenka nan ta ka bi suka tafi ya ce "Ah, ya rasulullahi ba za a yi haka ba ni na bi ka na yi don zauna a gunka iyayen na kuma in sun ga za su iya zama a gunka su zauna in ba za su iya zama ba gaskiya ni ba zan ba sai iyayen suka ce yanzu kai ka zabi zaman bauta a kan ka zama ɗaya ce na zaɓa to shi kenan saboda kullum yana gidan annabi har ake jiransa da ɗan annabi ana nan ya isa aure sai annabi ya nema masa yarinya daga dangin su zainabu binta jashin to ita ma dangin annabi muhammad ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai annabi da ya isa ya aure sai yake ya nema masa to lokacin da annabi yake nema masa wannan yarinya to su dangin annabi sun dauka kansa yake nema kaga da annabi yana nema ba ai ba za ka yi bincike inda da kunya ba za ka yi bincike da yawa ba ko to sai aka dauka annabi kansa yake nema a ba kansa bane zaidi zai aura to da ya aura zaidi yarinya nana nan kuma a hankali sai matar labari ya fara kaza ai mijinki bawa ne ai kaza ne to sai iyayya ya shiga tsakanin to da iyayya ya shiga tsakanin shikenan sai mijin ya zai samu annabi ya rasulullahi auren nan da ka aura min yarinya nan zama na da ita ba zai yi ba ba daɗin zama annabi ya ce kai a guri dai ka rike matar ka ƙara haƙuri akan haƙuri to har ya kai yanayin da dai ya ga ya rasulullahi ba shi izini zai saka shine ya sake ta to da ya sake ta kuma sai Allah ya wa annabi wahayi ya ce wani yarinya ka aure ta Mm, ka aure ta to da haka yana za a aure ta dan shi zai ya ce ya rasulullahi amin izini amin alfarma auren ku da za ku yi da zainabu ni ne zama dan aike ko a lahira Allah zai ga daraja na shi mijin na dan sai annabi ya ce na baka dama to yi ne je gidan yarinya salamu alaikum amin alaikum salam sai aka ji muryar tsohon mijin wa ake magana ya ce iya tana nan iya tana gida kuma da matarsa ce aka yi shi aka leda ga ya ce baba ne ya turo ni kuma zai auri iya shi ne nima na zo kar a manta da ni a yi wannan lamari da ni me zan jan gaya baba shi ne annabi tun da annabi ne zai aura dama yar wasa ce babu komai ai babu wani abu dama ba wanda ma zai aura masa ma dama ta sace to zai ce baba na ji magana mai tun daga ran da aka ce annabi zai aura bai kara ganin ta ido ba bai taba masa maganan mace da miji ba sai da ya maganan mahaifiya da da a wurin ko ba mutane ne suka taru aka yi ba daga baya jibril ya zai ce ya rasu lai allah yana gaisuwa jibril ya kaba kana murna ya ce albihir na kawai ta ya ga ya ce allah ya aura ma zai nau binta jashi kai din ma sanar da kaza har an gama a can sama saman bakwai aka taru aka daura wani ba ba kaza saman bakwai Allah shi ne alwala an ya sa sadaki Allah bai sa ba ba mu sani ba shi da ya aure kai ce an ga amma ya sa sadakin ma kayan sa ne dama salatin annabin ake aure to Allah ya ce aure a sama kullum Jibril ba labari ya kawo to kaje da annabi ya aure Zainab binta Jashi yar uwarsa ce to yasa idan ta tahi nuna alfahari amma da yana sai ta ce dukkanin ku iyayenku ne suka aura ku gurin annabi duk alwalan ku iyayenku ne amma zawwaje ne lahu min fawqa sab'a samawati ni kuma Allah ne daura aure na baba ka aje ta manka Allah ne daura aure na daga saman bakwai Allah ya daura auren nawa haka take fada ina fata kun fahimta to kuma bayan wannan abin da ya faru to kuma sai ku ji da labarin ne to kuma abin ya zama fitina a gun mutanen maka ga ya wurin matar ɗansa sai ba ɗansa ba ne agola ne ko to sau da haka yanzu ko ni dan nan na zaune wani agola irin su babu hana irin su bakan nan nan suna gida na yan uwana sun saki mata to na so zan yi aura ai babu laifi amma a gida na wanda ba su da cewa za a yaron mana yawa amma kuma babu laifin suka saki mace tun da ba wani nasaba ce ta kusa ba to zan yi auren matar da suka saka babu laifi to kowa ya fahimci magana kuma sai mu hidda ciki mu tare da mu aka ya ciki zalikum qaulukum bi afwahikum alaikum wancan wannan bayani da kuke qaulukum wannan fadan ku ne bi afwahikum da bakunan ku wallahu yaqulu al-haq to gashi Allah yana fadan gaskiya alqur'ani mai girma wa huwa yahdi sabil Allah yake shiryarwa zuwa ga tabarki madaidaici ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah Uhum, in za ku kira wasu ɗannan ku kira su da abahun ubabansu eh huwa haka su da shi ya fi adalci inda lahi a gurin Allah ko a kira ya ce zai da ɗan sabit ya kira sunan babansa eh ku dangana su ga iyayensu huwa haka su da shi ne ya fi adalci inda lahi a gurin Allah na'am fa in lam ta'lamu abahum fa ikwanukum fi dini wa mawalikum amma fa illam ta'lamu abahum amma idan ba ku san iyayensu ba to bai kwana ku yan wanku ne a cikin addinin Allah wa mawalikum kuma su ne banu amman ku yayan amman ku to da yanzu wani mutum ne a nan garin ana cewa zai da dan wani ana kiransa da sunana ko misali nake muku kwatance ai sai a ce da wani yaro yaron malam aka ce ya ku ce iwaye baban ka wani ne sai a ce masa haka to aka ce hima yaron da ya zo makarantar nan karatun take sai hima bai san baban nasa ba wani ana kiransa dan malam aka ce ba haka za ku yance ku gida da babansa kai waye baban ka ce ni fa ban san babana ba ni wannan fitinan ne na boko haram da ya faru muka tayi muna fita da gudu aka ce iyata ta haife ni ta jefar da ni a hanya ta gudu ta tafi shine wani mutum ya dauko ni yana reno na yana reno na shine ya kawo makarantar nan ya ajiye ni ni ban san babana ba to sai a ce shikenan mana a ce almajirin mala shikenan tunda ba san baban ba sai a ce almajirin mala eh fa yi kuwa na kwamfidi sai ku dan gaya masa maganar da za ku raba shi wanda zai zauna da shi ko eh wanda za a samu masa rufin asiri وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به wannan za alaikum jina amma fa babu laifi gare ku fi ma ka datun bi cikin abin da kuka yi kuskure kun kokari kuna so ku faɗa gaskiya ai kuskure kuka yi to wannan Allah ya ce ba laifi idan hakan ya faru walakin ma ta'ammadar qulubukum lakin ba da banza ba abin da zai zama laifi a gurin Allah kuma an hana ku ma ta'ammada qulubukum abin da zuciyarku da gangan take gida ke to wannan shi fa zai zama zunubi wa ba da lahi bayan an hana ku wa kana Allah wa kana Allahu ghafurar rahima kana Allah amma sanan ubangiji gahura mai yawan gafara ne Allah lima kana min kaule ko ga abin da zai kasance na zancen ku kula na haitin gabanin hani rahiman bi kuma Allah mai jin kanku ne fi zalika cikin haka nan النبي وأولياء المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم annabi kaga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam aula bil mu'min shine bi dacewa ga mu'mini mina ku ga kawunan su fi ma da ku mu ne cikin abin da annabi ya gida ku wadadu ma anfusukum da kuma abin da kawunan ku ya gida ku ila kilabin annabi ya ce ka zo kai kuma kana da wata bukata to ka bar naka bukata ka zo irin da annabi ya maka eh wa zuwajihu matayen annabi wa ummahatuhum iyayenmu ne iyayenmu ne don mutum da kaga yan haɗu magana mummuna ga iyalan annabi kai ba shi da rabo a lahira a to abin da aka ce iyayenmu ne gaba ɗaya matayen nasu Mm, su ummina juwaira Mm, su ummina hafsa Mm, su ummina khadija su ummina aisha ai duk mahaifanmu ne su ummina safiyatu bintu hayy ai su ne matayen ko sai wane ne kuma ku taimake ni sai mariya zulki fidiya da bai wasa ce sai wane ne Hmm? kai ma ka ga hmm? zainab binta jayin da kuma zainab binta kuzaima so biyu kenan to sai gowa ne ne sun ga umma salama eh, bintu abi umayya ai gaiwa gangare ka bar umma salama bintu abi umayya eh, duk wayannan suna nan da kuma ummina hafsa bintu umar bin hadda duk in gaji dalilan da annabi ya aure su sai kai mayari kowace da barko khadija aka aura ta sadakar da dukiyanta da rayuwarta da komai da komai duk rayuwarta ya kare akan annabi muhammad kuma duk ayan da annabi ya haifa da khadija ne ɗaya ne wanda ba da ita ya aura ba ita ce mara ya tulki fidiya daga baiwarsa ce wanda aka bashi ita a misir Mm, a can danginsa annabi ibrahim aka bashi kibdiya eh haka ta yi a misir aka zawo masa aka ce to wannan mu ma danginka ne na annabi ibrahim ga irin mu nan mun kawo ta shiga gidan nan mu samu albarka ka ji dalilin da aka auri jama'a mariya zulki faɗi ya ce kun ji biyu kenan dama mun faɗi na zainab mun faɗi na mariya zulki faɗi mun faɗi na ummi na khadija amma a ciki dai duka ba wanda ta yi wa annabi wahala da yadda ta fara ta yi imani da annabi ta sha wahala zamanin da ba a san annabi irin khadija a zamanin da duk duniya ba ta san annabi a lokacin ita ta so annabi yana shekara 25 tana shekara 40 haka haka yi kuma ta ba dukiyarta gaba ɗaya ya ƙare a gurin annabi da rayuwarta da dukiyar da komai ya ƙare kuma ta yi tanadin dukiya duk muka ba mai dukiya irin nata sai da khadija shekara ɗaya suka rasu da khadija da sai da na abu dalib duk shekara ɗaya ne annabi bai ta yi ƙaura daga maka zuwa madina ba fa sai da ummina khadija ta rasu to bayan nan kuma annabi ya wuri ummina aisha ba yi ginayi da ita ba kuma sai a madina ita kuma ga irin yadda jiya mun muku bayanin karatunta ba sai mun yi karin bayani diya ba amma kuma a cikin matayen nasa to wanda annabi ya fi so babu irin aisha bayan khadija sai ka ce babu irin aisha shi yasa ake cewa siddiqa binta siddiqi ita siddiqa babanta kuma siddiqi Allah ya mata wannan daraja to ku taimake ni bayan nan kuma sai wace ce kuna kawo wannan bayani kowane a kansu sai wane ne juwairatu juwaira ita ce wanda annabi ne ya canja mata suna sai ya canja mata suna ya juwaira da sunanta barra sai ya canja zuwa juwaira kasan asali yar mutsalakiya ce sai yar kabilan mutsalakiya to dalilin da ya sa dama akwai tana karkashin wani ne ya dora mata kataba na ta danga biya za ta fanshi kanta to ba abin da za ta yi biya shine ta je gurin annabi ta samu amina aisha amina aisha ya ce annabi ya zo yana gida aka ce ba yana ce kyau kuma kyau zo nema gurin annabi ya ce na zo ne saboda ubangiji abin nan sayyadi na ya daura min kuɗin da zan dinga biya na fanshi kaina to kuma na kasa biya shine annabi yana nan zai cika mu sai ce to Allah ya rufa asirin da Aisha ce annabi ya ga wannan zai ce zai aure ta wannan da ya ganta zai aure ta ba yana ki ji an jima ki zama na ji ya tsoro in da ya ganki zai ce zai aure ki haka ta faɗa ana gani can an jima ta zo annabi ya zo aka ce ya zo tana zuwa sai ga annabi yana gida sai gani aka ce ya rasulullah wannan bai rallan ɗazu ta zo ba kenan aisha ta je kanta ɗaya sai tana tsaya kusa da ka ta zo ba kenan yanzu ta zo dama ka taba aka ɗaura mata take so za ta biya ka taba ta ban shi kanta sai annabi ya ce to kina so in baki abin da ya fi ka taba zulla ina so mana ya ce to na yanta ki ragon kudin na biya kuma ni zan aure ki wasu malaman sun ce yanta wani shine dalilin auren da ya aure ta annabi ya ji an aure ta to bayin irin ta ɗin su wajen mutum ɗari hudu ne annabi ya auri wance ya to kowa sai ya je ya saki bai wasu ba taɓa samun mai albarka a dangin su mace mai albarka a dangin su ma irin juya rana wanda aka annabi ya auri yarinya a dangin wannan yarinyan kamar wani mutum a matsayin bauta ai tunda annabi ya auri dangin ku dangin ma sun yi daraja duk mun sake ku mutum sai a yanta wannan sai da dangin ta aka samu mutum ɗari hudu wanda aka yanta ba a samu mace mai albarka irin wannan ba sai ita to nawa muka samu kenan an samu hudu dai ko hudu ko to sai na gaba saudatu binta hai to ba ya ce sauda saudatu binta zamata ba ya kamata a faɗi na kan tukun a faɗi na kan ko na kan kake zuwa faɗi a wata ta kai saudatu binta zamata ita ce wanda ka san annabi da ya aure ta shekarun ta yayyawa tana da shekaru da yawa to kuma sai annabi ya ga yake ganin kuma zai sake ta ita kuma sai ta gane haka na annaba zai sake ta to shi ne wata rana annabi ya fita kofar masallaci zai shiga masallaci sai ga ka san da asuba ba za a gane mutum dan baki haka ya nan ya ce wace ce wannan ya ce rasulullah matar ka ce ka san a cikin gida ba zai yi wancan ne fito da kenan ya ce ya rasulullah na ji ina jin labarin za ka sake ni na ji redin da za ka sake ni to rana na baki na na bai wa aisha ni dai ka kyale ni a cikin matanka ranar gobe kiyama Allah ta yi ni a cikin matanka annabi ya ce to an miki alfarman wannan to ranar bakinta kuma ta ba aisha ta ji dalilin da ta zauna har allah ya kai ta ranar gobe kiyama tana mata yan annabi saudatu binta zabati to kuma bayan nan kuma sai naka ko sai saudatu binta hayya eh shi kuma yakin da aka je ne na yakin kaibar da aka je kaibar yaki a nan ne annabi ya aure safiyatu bintu bintu hayya saboda da aka je yaƙi shi mijin nata ba ya san annabi ba ya san annabi mijin safiya wata rana safiyan ta yi mafarki to a nan sai da mijin ya mare ta to shi ne da aka je yaƙi aka dawo sai aka ciyo bayi da yawa aka samu to a bayin da aka samu da yawa daga ciki sai aka raba bayi to dahiyatul kalbi to safiyan sai ta faɗa rabansa to dalilin da ya sa karbi safiya gwandahiyatul kalbi ya ka bawa annabi akwai dalili ita safiya a cikin jama'a nata ma shugaba ce shugaba ce Allah ya ba ta daraja tana da kima tana da daraja banta ake tana da daraja to shi kenan sai aka gaya annabi aka ce rasulullah a cikin bayin nan fada aka raba akwai wanda aka ba da hiyatul kalbi amma ba da ita ya dace ba da shi da hiyatul kalbi ya dace wannan baiwar ya rasulullah da kai ya dace annabi ya ce to ji a zo da ita da aka sabiya ta tsaye a gaban annabi ya ganta sai da annabi ya kau da kai saboda halittar da Allah ya mata da kira da kyau kuma dama na cikin wadata sai ka ce da shi ya zarka to ka je ka zaɓi wata a cikin cin sai annabi ya zaɓar ku annabi ya yanta ta annabi ya aure ta a wannan filin yakin kafin a dawo annabi ya aure ta da annabi ya aure ta shikenan suna zaune da annabi aka dan raba alawa da cikin angwanci ana gurin yaƙi za a dawo to yi ne suna zaune da annabi da annabi ya ganta sai ga ɗaya idan nata yayi kore kaɗan ya ce safiya ya nake ga wani idan nake ya kore me dalili ya ce ya rasulullah wata rana ne mijin na da na aure shi shi ne na bai labarin na ce na yi mafarki na ga wata ya zo ya faɗa cinya na ya higa jikina shi ne da ya ɗaga murya ya gaura min ya ce wata wannan annabin da ya fito na larabawa shi kike hari ko shi ne ya mare ni garin makin idan na yi kore saboda kin da yake maka sai annabi ya kama idan ya tofa ya tofa ya zama garau sai ya ce ki gode wa Allah ana nan suna tare da annabi har aka tayi daga yaki da aka tare daga yaki kuma za a taho gida to da za a taho gida ita safiya kafin na gaya muku tun da kabila ce asalinta kuma tana daga cikin kabilan bani isra'ila yau to yi ne da aka tare za a taho dole kakan raƙumi za ta hau tun bata saba hawa raƙumi su sai da kai dan barazan akwai wadata to yi ne aka durkusar da raƙumi ta ce ya rasulullah ya zan yi na hau annabi sai ya daga mayafinsa haka ya tare mutane wanda yake ganin ta sai annabi ya durkusa ya damin ku haka ce takanan gwiwa kaga yadda nake da rigan to haka ya tare haka sai ce taka sai ta kalla annabi ce ya rasulullah yana taka ya ce da izini da izini da izini za ki taka yau akwai nauyi da kawar ka taka annabi muhammadu ya ji rasulullah ya ce ta ka izini na miki da ta tsora kafan nan ta kalla annabi sai da annabi ya haka saboda kyau da Allah ya bata da annabi ya tarfe da ya haka da hannunta na dama nan ta dafa annabi ya ji an dafa shi sai bismillah sannan ta hura kuma kin gyara ya ce da ta gyara sai annabi sai ya koma ya zauna aka sa ta haure shi sai biyu binta hanyar daga na aka ɗauka ana tafiya ana tafiya ba ta saba raƙumin ba kuma Allah ya kawo ƙaddara irin nasa sai da aka zo daidai garin Madina za a shiga Madina sai ya ce annabi musauka mana ya ce a daraja ki ci ayyar na aure ki a ganki a saman raƙumi ya fa ce kina ƙasa ai daraja ce a wuri ki safiya kya tuba kyau wanda bai sani ba zai sani wanda ya sani kuma zai yadda to ana tafiya layin madina kuma raƙumi ya tuntuɓe da ya raƙumi ya tuntuɓe haka faɗi ƙasa sahabban annaba dai kowa da ya juya haka ba san yadda aka yi ba ba wanda ya duba ya kalle ta matar annaba ta faɗa saman raƙumi ka isa in gaba ku zanta wani yanayi ba sahabbai kurin kowa ya haka kyarau ba wai a je ana son taimakon ba za a iya ba sai dai aka bar annabi shi kadai shi ya san yadda ya can an jima ya ce jama'a bismillah fa an gama komai sai a ganka sa ta hau da ci yaye yaye ba mu san yadda aka dan ba wanda ya gani kace jama'a an gama ji annabi ya ce an gama da aka warwaya shi kenan tana cikin hau da jaka ce alhamdulillah alhamdulillah da aka annabi ya raka ta aka raka ta zuwa madina aka shigar da ita ta bayan safiya fa jama'a umma salma bintu abi umayya ita ce ko to ita ma annabi ne ya aure ta ka san iyayen nata su suna can bangaren ne na bani umayya ne to kaga su ma bani umayya suna da dangin su guda daya gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma bata aihu ba ita ma wannan nan ma bata aihu ba ita ma aishan bata aihu ba sai ummi na khadija kuma sai na da tilkin biya su ne suka aihu to bayan nan fa umma habiba bintu abi safiyan ita umma habiba to lokacin da annabi ya aure ta an kaura ne daga makka zuwa ethiopia to da ta tashi yar sarkin makka ce mijinta babanta ne abu safiya na sarkin makka to shi ne da ita da mijin nata gaba ɗaya suka kaura a wannan kauran farko da za a mutum tamanin da biyu su je zuwa ethiopia adas ababa to da ita aka tafi to suna nan suna nan sun kaura sai da muka ɗanyi lafiya aka dawo da aka dawo maka ya ƙara tsanani suka koma da suna ethiopia to mutum nata da ya je ka san kaje ethiopia dama can ne inda sarkin habasha yake to addinin kiristanci ya fi ƙarfi dama dama addinin kiristanci ne ake a can to shi mijin umar habibu bintu abi safiyana kullum sai ya bar musulunci ya koma kiristanci ya rida ya bar musulunci da ya rida ya bar musulunci kuma sai ya mutu ga ya fita dan annabi ga ya juya aƙidarsa ya koma addinin nasaranci kuma Allah ya karɓi ransa to kaga umma habiba ta zama goruwa ba miji to ita umma habiba kuma ba zai yi ta koma maka ba saboda yan sarkin maka ce don ta je maka yi ta za a yi domin ba ce babanka ne sarkin maka gaba ɗaya ka bari ya akwai haushi ko kamar buɗewa babanka baya ne to yi ne ba za ta koma maka ba to madina kuma ta je ba ta san gun wanda za ta zauna ba miji to shi ne ta yi tsaka mai wuya ta rufe yadda za ta shi ne da mutane suka koma suka gaya annaba suka ce ya rasulullahi wance mai daraja umma habiba bintu abi sufyan ka san sun je da mutunta mijin ya koma addinin nasaranci kuma ya mutu yanzu dai tana cikin tsaka mai wuya tana Ethiopia can Ethiopia zama ba zai yi ba ta dawo maka ba zai yi ba zuwa Madina ba wanda ta sani shine dai ba san yadda zaka ce ba ya annabin Allah sai annabi ya ba da dinari 400 ya ce ku je da wannan dinari 400 a bayar ya ce a kira su sai da na Usman su Jafar bin Abi Talib a je gun sarkin Ethiopia ma daura aure annabi ya ce ni zan aure ba kaina tun da dai ta yaga cikin tsakanin to yi ne aka je aka zauna gaban sarkin Najashi aka ciyar da abinci aka yi kuɗi ba aka aura wa annabi umma habiba bintu abi safiya da aka ɗauke ta aka ta'i lokacin aure daga makka kuma an koma madina to shi ne da aka ɗauke ta da ethiopia ba tsaya makan ba da aka fice da ita madina ana zuwa madina jafar bin abi dalu ya ajiye ta a gida ya biya ta da annabi yana yakin kaibara a kaibaran ma an gama cinye yakin da an gama cinye kaibaran da yaki to shine daga nan kuma sai yake tambayar annabi annabi yake murna daga nan jafar kowa ya rungumi wuyan kowa shine sai annabi ya ce ni na rasa ma da abin da zan yi murna zan yi murna ne da jafar dan uwana bin abi dalib ya zo daga ethiopia in ji annabi ya ce ko zan yi murna ne da an ci kai bara da yaki shine jabaran ya bude baki ya ce sai ya rasu lai da wata albihar ma ya kai ce amare kamar mun kawo ta tana gida umma habibu bintu abi safiya ita ma tana gida tana gida to ana nan tana zaune a gidan annabi shekaran da aka yi yunwa shekara bakwai a makka to yi ne abu safiyana ya zo neman sulhu annabi ya roƙi allah kar mutanen makka da su mutu to lokacin da ya zo neman sulhu ɗin annabi ya ce ba kuma tun da kun neman sulhu za a yi addu'a allah zai dawo da maka albarka to yi ne ya ce yana neman izini yata tana gidanka zan je ga yata in ji abu safiyana annabi ya ce sha'anuka babu laifi ka je a raka shi to yi ne je gidan annabi da ya zo ga gidan yan sana to sai ga irin wannan buzun haka a shimfiɗi to wannan buzun na annabi ne kaga tun da ka ba ɗakin yarka ai za ka nufi inda buzun yake zai zauna yar sai ta gudu ta je ta zabar buzun ta ɗauka ya ce ta me ya faru ne ko kuka cewa shi kai bayan kin bar gona ce wannan buzun na annabi ne gashin buzun ma ya fi ka daraja kai mushriki ne najasa ba zai zauna kan wannan abin ba fa shi ne fashe da kuka ni za ki ciwo mutunci haka yace ko ma me an yi yana da kai babana ne amma wannan gahin buzun nan ma gun Allah ya fi ka ba kai ba yace buzun nan mai daraja ne kai kuma baka da daraja shi ne bai zauna a gidan baran sai ya ɓaci ya fita sai ɓata rashi ni ada za ta ce wannan mutunci to kaje da aka yi da umma habiba binta abi safiya to jama'a sai wace ce hafsa ko yar gidan sayyidina umar to hafsa yar gidan sayyidina umar da wani ne yake auren ta a cikin sahabba na annabi sai ya rasu to da Allah ya karɓi ran sai ya rasu to sayyidina umar din sai ya nuna sayyidina abubakar abubakar ga ya ta nan mijinta ya rasu sai bujiro ka zo ka aure ta ba sayyidina umar bai ce komai ba abin kai sai da na abubakar bai ce komai ba ya bujiro da sai da na usman bayan yansa da annabi ya bata ta rasu sai ce usman ga ya ta kawar mana tun da bata da miji shi ma usman bai ce masa komai ba to ran wannan din ya bata sai da na umar rai to ana nan ana nan sai annabi ya aika ya ce yarinyar nan ya hafsa ce yar gidan umar sai ga yadda yake annabi ya ce to shi kenan shi zai aure sai annabi ya aure ummi na hafsa to da annabi ya aure ummi na hafsa ya gama sai abubakar ya kira umaru ya ce umaru zo lokacin da ka buji roman da ummi na hafsa zan aure ta maganin da kamar da na ma shiru ranka na san bai dadi ya ce kwarai ka bata mu raina ne to abin da ya sa ka yi haƙuri ne muna zaune da annabi ya taɓa kama sunanta tun da ya kama sunansa na san annabi yana son ta mu ko ba ma faɗan sirrin annabi in na ce maka annabi yana son yarinyar akwai gulma ya amma abin da ya sana ma shiru yana annabi mun ji ya taɓa ambatansa ya ce ya wance daga nan muka gane cewa yana da niyya maka shiru amma yanzu ga dalilin da yasa ban gaya ma ba tun da yanzu annabi ya aura to ka yafe min ga dalili mu mun sani mu ba ma faɗan sirrin annabi ana nan ana nan tana zaune a gidan annabin akwai lokacin da annabi ya sake ta kuma daga baya mai da ita yawa wata rana ta tambayi cewa za ta je gidansu ta je ta ga gida ta dawo sai annabi ya ce za ta je gida ta je gida ki dawo aka ba ta izini ta je ta ga iyayenta to annabi yana da baiwar samariyatul kifliya to tun da yake zamani ne na da kaga ba wani daki daban sai annabi ya sunanta dama sadaka to sai dauki wannan mariyan ya sa sadaka ta dawo unguwa sai ta ga takalmi biyu ga takalmin annabi ga takalmin mariya to shi ne ta zo na kofar ɗakin ko ta ƙibarin kofar ɗakin tana kuka annabi ya gama abin da ya gama ya fito ya wanka ita ma haka shi ne ya ce wance ya na ganki kin zauna kina kuka ce rasulullah yanzu ni haka na zama a ɗaki na za a shigo da baiwa a rana na a ɗaki na a kan gado na ya rasulullah ya ce to ki yi haƙuri inda wanda ne ba ta miki rai ki yi haƙuri zan miki albishir in Allah da babanki zai zama halifa na a bayana bayan nan kuma wannan yarinya da kake magana na haramta wa kaina ita amma kar ki gaya kowa ki ja bakin ki kiri annabi yana fita sai ta buga aisha kyan kyan kyan kyan ta buga aisha sai aisha ta zo ta ci albihirin ke ce gwar wannan wanda ta dame ma nan wanda ta dame min nan annabi ya ce ya haramta a kansa
يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
lima dan me yasa ne to har ma halallahu laka zaka haramta kan kaman da Allah halatta ma tabbata ji mar za ta azuwa saboda neman yarda matan ka gaba kadan wallahu ghafurur rahim qad farara Allahu lak قد فرر الله لك تهلة قد فرر الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ya halatta muku idan mutum ya ramɗe to ga layin da za a bi mutum ya kafara wanda Allah ya halatta muku na'am وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا yayin da annabi ya gaya mata abu ya ce to ke nan gaba na haramta kaina kuma babanki zai zama halifa a bayana wannan bayanai da annabi ya gaya mata wai da sarra nabi ila ba kaga wannan sirri ila ba al azwaji hadisa na'am فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف باله وأرد عن بال wannan ma yayin da annabi ya gaya mata dan ta- wa- da ta bayyana abin annabi da ya zo ba duka ma ya gaya mata ba ya dan gaya mata wani wani kuma karamci irin nasa wa'ara da ambar kin ce kaza kin ce kaza amma a cikin abin guda uku ko hudu kamar a faɗa biyu ne a bar uku wa'ara da ambarin ya kai فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا yayin da ya bata labari kin ce kaza wannan magana da muka yi daga ni sai ke wance kuma ki je ki gaya Aisha daga ni sai ke ki je ki gaya mata sai ita ma ta dole ta ce man an baka haza waye baka labarin haka waye gaya ma na gaya Aisha to mu je ga magana قال نباني العليم الكبير tambaya ki ya Allah ne na baniya wanda ya ban labarin kin fada na baniya al-alimul kabir taki annabi ya gaya ma magana ka ce wa ya gaya maka wai wannan da wani ne za a yi musu ko tambaya nake in ce wai da wani ne wanda ba inda ya ji fa za ba za- za a zafa wa ya gaya maka ai ba sai wani ya gaya maka ko shi ya faɗa ya isa ce man an ba ka hala sai ta na bani al-alimul kabir Allah ne ya gaya mu gaba kaɗan إن تتوبا إلى الله فقد سكر قلوبكما in ta tuba ila Allah inda za ku tuba ke Aisha da ke da ummina Hafsa fakan sagar kulubu kuma to zuciyar ta ku dai amma zuciyar fa an dai zuciyar ta yi karfi akan dole sai an rabu da Mariya na'am
فقد سكر قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه don kuma ke Aisha da ke da Hafsa za ku haɗa kai dole da karfi da yaji sai an hana wa annabi Mariya to bai nan lahuwar maule ko haɗa kai Allah ya ce ni gona tare da annabi Muhammadu gaba kaɗan wa jibrilu wa salihul mu'minin in za ku haɗa kai to ku haɗa kai Jibril yana tare da annabi Allah ya ce yana tare da annabi Abubakar yana tare da annabi Umar yana tare da annabi gaba kaɗan wal mala'ikatu ba'da zalika ku zahirun haɗa dai muna haɗawa mu ma wal malaikatu ba da zalika zahira gaba kaɗan a sai أتي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا da منكن aka ja aka ja su dai ba za su haƙura ba da wannan nan an ja an tsaya Allah ya ce za mu haɗa kai shi kenan to shi dama ja da Allah ba daɗi eh to a sai rabu sai abin da suke dore inda laka kunna kaga za Allah ya ce idan kuma sakin su kai ma kurin ku yi sauri ku bar magana a sun ja an ja Allah ya fara kawo maganar saki ai ja da Allah ba daɗi Mm, Allah ya ce to shi kenan tunda dai kun dage Allah ya ce ni na bayansa Jibril yana bayansa mala'iku suna bayansa mummune suna bayanka eh in dai kun ja wayannan fa za mu ja to daga jin wannan ma ai ba magana kurin ku ce kun tuba to ya Allah ya ce wa in أن يبدله أزواجا خيرا Allah منكن ya ce dan ka sake su Allah zai ba ku matan da suka huwa yannan ma alkhairi yayi na'am مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا sai da aka je takwas ita wudin ba ta zuwa sai a takwas duk sauran ba wu amma abu kara ne da wu eh kun kun mun san dalilin da ake kawo wudin a takwas sai dan da karatu ya kawo mu za mu gaya muku a gurare ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba guri da yawa eh muslimatin mu'minatin kanitatin tayyibatin abidatin sayyihatin sayyihatin wa abkar sayyibatin wa abkar Allah zai can- zai canja to dalilin wannan da aka kai ruwa rana to shi Allah ya yi maganan saki in ma ka sake su to annabi kuma ya san isharan Allah kurin ya so ma shi ma umarni ne ba haka yi mana yanzu kamar dama sai wance ma zaka ce suke ba ta mare to na ce ba daga dama to in ka sake so ba laifi so nake ka sake sun da ba na so ka sake su ba zan kawo maganan saki ba. yawa da Allah ya kawo maganan saki to shi kenan kuma an ka sake sun ma kaza kaza da Allah yana faɗa ya ce ai ba jira shi na lokacin ya saki hafsa to kuma na nan ita fadima ita aisha ka san rigiman da ita ce ko mu kwanci abin ba ne da yake wannan firan da aka yi da ita aishar da waye da da hafsa ba su bi ne ba sa son mariyar ai kaga tun in ma an saka ai ta ma da sa hannunta tunda wannan magana ai da aka tayi wa aka kinke sa ga yawa Aisha to kaga abin ya dama Aisha in Hafsan ta fita ba abokiyar rigima eh saboda a gidan ku a wanda za su na dan ja a gaban miji to ku biyu tukunnan in dai ya zama daya fa kai ma ka sha wasan kare ko ba haka bane to kaga ita sauran su dun masu bi ne wayannan su ne wanda suke da dan dama dama to haka ce ba an saki Hafsa to Jibril ya zo gurin Annabi ya kawo wahayi zai koma sai annabi ya ce ai ya jibril yana gaida ki yace to ya rasulullahi ina gaida shi amma ka gaya masa ga sako zan bashi ya gaya Allah ka ce ni ne Aisha na aike ka ka ce in ji ne in ya je na aike ya gaya wa Allah ya tilasta masa annabi ne da Hafsa saboda su biyu yanzu kun gane sanin yawwa ai a mai ɗan ai akwai matsala ne ai Eh, a mai da hafsa Eh, mai sallah ce mai kokari ce mai ibada ce inna sa'imatun qawwamatun kaza kaza ta ce mai jajircewa ce to ka san bakin su daya da aka je jibril ya je faɗa Allah ya ce to annabi Allah ya tilasta ma ka mai da hafsa aka mai da hafsa aka zo aka zauna da aka mai da hafsa aka zauna kuma hafsan kuma take so ta yi dirrin ne ce akan aisha ka san aisha ta taimake ki kin taimake ta dama shine fasaran wa in ta zahara alaihi yau to take so ta yi dirrin ne ce aisha ta zo ta zauna gurin hafsa ba ta tashi kowace mace tana tashi shine wannan bayanin da muka gaya muku na baya ita ma daga baya da ta ji haka kuma ta zama tana tashi to jama'a mun faɗi hafsa sai wace ce Eh? hindu bi- ita ce hindu binta abi safyan ai ko hindu bin ibn abi umayya ita ce ko hindu hindu hindu binta abi umayya Eh, ita ce hindu Eh? umma salma binta abi umayya to sai hindun ko a bari muna zuwa muna da kayan aiki yayi ina jin ku ba za mu rasa mm, kayan aiki ba haka baba Khadija bintu Khuwailid haka ne yawa sai Saudatu binta Zam'ati mun yi magana kan Aisha ko ban yi ba ai mun yi mun yi magana kan Aisha mun faɗa Aisha bayan ta sai Hafsa binta Umar ita muka faɗa yanzu haka ne ko to bayan nan kafin mu zo kanta sai akwai Zainabu bintu Kuzaima bunu Haris ita ma annabi ne aure ta Zainabu bintu Kuzaima har mu je kan nakan mutaran ai ibn abdullahi ibn amr ibn abdul manaf ibn hilal ibn amir ibn sa'sat ibn ma'awiya ibn bakar ibn hawazin al qaisiyya al hawaziniya al amiriya al hilaliya wa kana tudafil jahiliya zamanin jahiliya sunanta ummul masakin wa kana qabla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi aure ta tana gun dufail ibn haris ibn abdul mutallabi ibn abdul manafi fada laka sai sake ta fa kalfa alaiha akuha ubayd ibn haris shi ne ya maida ya tafi katalaha aka kai hira na yakin badar ya mutu shahidi fakalaba alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mai ta watan lamaran ala rasi ahada wa salatina sharan hijira yana da shekara wata 31 wakila kana ta ta abdullahi ibn jashin fakatala an hayo uhud fata ga waje har rasulullahi wa alal awwalu amma maganar farko shine abin da malamai suka dogara to bayan ta kuma annabi sai ya auri umma salama to umma salama sai mu yi magana ka me ka ce kai ka ina ina jin eh umma salama ka ce sai waye bayan ta ha hindu ta ita ce ba na biya ma haka ba yawa umma salama hindu bintu abi umayya haka ake kiran sai da ka faɗa na ce ita ce ko yawa to ne umma salama hindu bintu abi umayya amma ka ji sunanta yawa dunu kuzaima al-ma'ruf bi zadar rakib bunu magira bunu abdullahi bunu amru bunu makazumi bunu yakazata bunu marra bunu ka'abu bunu lawi al-qurayshiya al-makazumi wa kana abuwa babanta ahadul ajwad al-qurayshi yana daga ɗayan masu kyauta a qurayshi al-maruhu bil karami ummu sunan mahaifiyarta dan atikatu bintu amiri bunu rabi'a bunu maliku bunu kuzaima bunu alqama bunu farasi wa kana qabla rasulullahi sallallahu alaihi kafin annabi aureta tana inda abi salama abdullahi bin abdulasadu bin hilalu bin ubaidullahi bin amru bin makazumi wa huwa ibnu barrata bintu abdulmadallabi an mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa waladan amru ta haifi amru zai da zainabu fa kana rabiba rasulullah wannan amru da zainabu su ne agolan annabi qala abu ha waladan lahu am yawa umar wa salama wa durratu wa zainabu qala wa kana hiya wa zawjiha awwalu man hajara ila alal habasha dama ita ma wata umma salma tana daga wanda annabi suka yi saura da farko suka tafi da mijinta wa yuqalu ayran umma salma awwalu sa'inat dakalan madinatu muhajiratu to labarin ka yana da yawa amma za mu taƙaita maka ita mijin nata sunansa abu salma kun gane ko yawwa ita kuma kanta umma salama dama yarinya suka haifa mai suna salama yawwa to tun da yanzu salama ta sai a ce umma salama sai a ce abu salama to lokacin da aka ja kai mijin nata a yakin uhud mijin yayi shahada sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masibati hadha man huwa khairun minhu to da ta wannan addu'a ta ce to na roƙi Allah amma yanzu duk da haka wa zan samu kaman abu salma to ana nan sai ta zauna ga yara a gidanta ina fata kun fahimta to shi ne annabi ya tambayi labarin ta kace tana nan da marayu a gabanta to ba tsammani wata rana annabi ya ce aje gurinta aka ja kai sallama aka ce umma salma da annabi yana sallah kofar gida to lokacin da aka zo tana jin bagaruwa dan sai ta nemi bagaruwa ta dan gyara ta je ne fata tukunan za ta dan samu abin da za ta ci da iyalanta to maza ta wanke hannunta ta canza kayanta ta zauna ta yi wa annabi shimfiɗa ya rasulullahi kai ne da kanka sai ya za a yi kama ba ta yi babu ko annabi ya ce ikon Allah a gaisa ya ce ta rasulullahi me yake tafi da kai da ka gida ne ma da zan zo a annabi ya ce karki da babu komai na zo ne ina so zan aure ta sun kai da kanta kasa ba ta daga ta ce ya rasulullahi ka aure ni ya rasulullahi ta ce ba komai sai ya rasu akwai sharadi ne da yawa na ɗaya miji na abu sulma ya mutu ya bar min yara da yawa ya rasu ba na so na je gida yara su dame ka nabi ya ce ba ƴaƴanki ba ne ƴaƴana ne yake ta rasulullah ni mace ne mai yawan kishi yake ba akwai wannan zan roƙi Allah Allah zai dauke kishi zai dauke kishi ta rasulullah fa ai hakuri da ni ni ba zai yi irin yarinya karama na zo na nuna maka sha'awa ba shekaru sun ja shi abin da ya same ki shi ya same ni haka annabi ya gaya mata to da haka haka auri umma salma hindu bintu abi umayya sai kuma annabi ya auri zainabu bintu jahsh ibn ya amaru bunu sabara bunu marra bunu kabir shine ana kiransa da bunu kabir shine zainabu bintu jahsh ina fata kun gane shine wanda muka yi magana a baya fa wanda annabi ya aure ta na wanda zaidu ya saka ko yawa sai juwairatu bintu har bintu haris shine wanda muka yi magana ta ita ma wanda ta zuwa taimake ta da dan abin da za ta fanshi kanta to kuma daga nan har annabi ya aure ta ko sai kuma raihanatu bintu zaid bin amru bin kuzaima bin shamun qala abu umar yusuf bin abdullah bin muhammad bin abdul barr namari yace hiya raihanatu bintu shamun bin zaid bin kunafa min bani ƙuraiza daga bani ƙuraiza na wakila min bani narir kalal aksaru mafi yawa sun ce daga bani bani ƙuraiza ne aka aure ta wa kana mutazawwaja ta rajulan min bani ƙuraiza da ta aure namiji daga bani ƙuraiza sunansa hakan wa kana wa fi sabi ya fada cikin wanda aka ribato yawan ƙuraiza ranar bani ƙuraiza wa zalika fi layali min agadi daga dararrakin zulqidi hijira yana da shekara biyar fa kana safi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kayyara bainal islam wa dinu faksar islam fa daga annabi ya yanta ta wanda zawaja ya aure ta amaraha isna ayara ukiya ta annabi ya bada sadakin ta ukiya goma sha biyu annabi ya aure ta to bayan ta kuma sai umma habiba ramla bintu abi sufyan shi mun yi magana akan ta amma abin da ya sanar muku magana duk lokacin da ka ji ramla to kar ka ji wata ce kamar yadda da ka ji an ce hindu to umma salma ce to yanzu ma ka ji ramlan kana ji ko kar ka ce wata ce yau mun ka ji ramla din ana nufin umma habiba ce binta abi sufyana wanda muka yi magananta gabo da ita daga ethiopia sai sabiyatu bintu hayyibin aka dafe wanda mun yi magananta annabi ya dauke ta a ra'um ya zo da ita madina sai maimuna bintu haris ita ma annabi ya aure ta maimuna bintu haris ita ce ta ƙarshe bunu hazamu bunu jeshi bunu hazamu bunu rabi'a bunu abdul hilal bunu hilal bunu amir bunu sasata bunu ma'awiya bunu bakar bunu hawazin bunu mansur bunu ikramata bunu hafsa to shine ita ma maimuna bintu haris suna mahaifiyarta hindu bintu aufi bunu zuhairu bunu haris bunu hamadata bunu himyari wakila min kinana tana kabilan bani kinana wannan zahiyar zuhairu bunu haris bunu kinana to yasa ita ce ta karshe ita wa bayananta yana da yawa to kuma wa'annan wa'annan da muka lissafa ba wani a wanda annabi ya aura sun kare zakara man taza waje hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min an-nisa'i wa lam yadkhul bihinna wa man dakala bihinna fa dalaka hunna wa man wahaba nafsaha eh to wannan su ne wanda ya aura to sai wanda annabi ya aura bai yi dukuli da su ba ya sake su yayi auren babu dukuli ya sake su za mu kirga musu su daga ciki akwai Fadimatu bintu Rahab kun ji ɗaya wannan aure ta bayi da kuli da ita ba ka sake ta sai amrata binti yazid bin jauni alkilabiya ita ma annabi ya aure ta amma ba a yi da kuli da ita ba annabi ya sake ta sai kuma aliya bintu zabiyani bin jauni ita ma annabi ya aure ta bai da kuli ba ya sake ta sai asma'a bintu nu'man bin abi jauni shi ma annabi ya aure ta bai da kuli da ita ba ya sake ta sai umaymata bintu shara halib shara sharahilu ita ma annabi ya aure ta bai da koli da ita ba sai kutaila bintu qais annabi ya yi auren amma ba a yi da koli da ita ba sai kuma amrata binta ma'auyal kindi ita ma annabi ya aure ta bai da koli da ita ba sai asma bintu salati ita ma annabi ya aure ta amma bai da koli da ita ba sake ta sai mulaika bintu ka'abul laisu ita ma annabi ya aure ta bai da koli da ita ba annabi ya sake ta ita ce wanda annaha kudi fanta jiya fa ba rasulullahi fa sa'azanu an yi zawaji a qariban laha min bani udda to labarin da yana da yawa sai kuma ibnata jundabi yar jundabi bin ramratul jundai ita ma annabi ya aure ta bai da kuli bai sake ta sai kuma gifariya ita ma annabi ya aure ta bai da kuli da bai ta sake ta sai kuma kaula bintu huzaili bin hubayr kaula bintu hubayri an yi auren amma da kuli ne ba ya ba ka raba da kaula sai kuma sharahu bintu kalifa bin farwa alkalabiya ugutu dahiyatul kalbi ita ba annabi ya aure ta amma bai da kuli da ita ba annabi ya sake ta sai kuma kaula bintu hakim ina ma annabi ya aure ta amma ba a yi da kuli ba ya sake ta saboda dalilan da suke faruwa yana da yawa sai kuma laila bintu halimi bin addi laila ila halimi yar addi to ita ma annabi ya aure ta amma annabi bai yi da kuli da ita ba ita ma ya sake ta sai kuma laila bintu hakim al-ansariya ita ma an yi auren amma annabi bai da kuli da ita bai sake ta sai ummu sharik ismuwa sunanta guziya guziya ta ita ma ummu sharik din nan annabi ya aure ta amma bai da kuli da ita ba annabi ya sake ta sai kuma shamba'u ita ma annabi ya aure ta bai da kuli da ita ba annabi ya sake ta wayannan su ne bisa ga wasu dalilai daga cikin su a cikin wayannan da muka lissafa akwai wanda annabi ya aure ta ya kai mata hannu zai taba ta sai ta ce Allah ya mun tsari da kai a'udhu billahi annabi ta dalilin ne sai to kin ne matsari da babban abu alhabbi biya halaki ki je gidan ki je gidan a cikin su ne akwai wanda annabi ya aure ta da ta warware jikinta a cikinta akwai baras ba ta gama warkewa ba annabi ya ce alhabbi a halaki ki tada gidanku akwai wanda ya aura baban ta zai ci har sunna ya ta ba ta da lafiya ba nan gaba za mu zo kan wa'ancan ya aure ta sai aka lankana mata aka ce ta ba ta jin daɗi kaza kaza annabi sai dai ga yar wata ya ce ayi hakura to da haka da haka muka lissafa wa'annan sai kuma wanda annabi ya nema auren Allah bai yi ba wa'annan an aura ba a sada da su ba an sake su su kuma wanda aka nema Allah bai yi ba yau to ka gani su za ku je su wanda aka aura nema Allah bai yi ba da farko akwai Umma Hani bintu Abi Dali yar uwar Sayyidina Ali ina fata kun fahimta kana ya kada ba hanabi ila Abi Dali ibnatu Umma Hani fil jahiliya fa kada ba Hubayr bunu Abi Wahab bunu Amr Aiz bunu Imran bunu Makhzum fa zawaja Hubayr fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ammi zawaitu Hubayr wa taraktani fa kana yace yayi balaki inna qad saharna ilayhi wal karimu yukafi al karimu ثم أسلمت ففرق الإسلام بينهما وبين هبيرة to kafin musulunci ya zo hubaira ne ya auri umahani annabi ya auri umahani hubaira ya nemi umahani sai abu dalib ya aura hubaira bai aura wa annabi sai annabi ya ce kawuna wannan ya auri ya nemi yarka hubaira baka aura masa ni na nema a hubaira ya aura kuma ka aura hubaira ya ce ɗana kai a guri zamanin jahiliya sun dau yarsu sun ba mu mun yi alkawari za mu rama shi ne zama karama ba ma karya alkawari to anan kuma ka gane amma me sai ne shike zamanin jahiliya mun yi hada sulhuta da su dama al'adan jahiliya in mutum ya baka ya alkawari ne kai ma zaka to su ubairun sun dau ya sun ba mu mu kuma mu suke jira mu cika alkawari kai kuma ka nema to kai hakuri mu cika musu alkawari to ana nan umahanan ta musulunta sai musulunci ya raba tsakanin hubaira da umahani ina fata kun fahimta sai musulunci ya raba tsakanin hubaira da umahanan Allah ganar da mu eh ai hubaira makala sai annabi ya gaya musu ya ce mai daraja yana cika alƙawari ila nan zai bakala ce daga nan su ma aslama fabaran al-islam bainahum wa bainahum fa kada ba rasulullah ila nan sai bayan wannan kuma annabi ya ƙara nema yau lamar ya kai da ya kai kaga wancan an nema Allah bai yi ba an aure Humaira haka ne to musulunci ya raba tsakanin kuma annabi ya ƙara dawowa yana son dai umahani rawa sai da nadi to yanzu sai mu sha labari ai wancan dai da hanzari yanzu ba ba hanzari to eh sannan sai aka sake dawowa annabi ya nuna yana son ta faka da ba rasulullah ila nafsi فقالت لك والله إني كنت لا يحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكن امرأة مسدية yace ya rasulullah ya ce zamanin jahiliya ne ina yani ina son ka bare bayan yanzu na musulunta ya rasulullah sai dai yanzu na da yaya ni na da yara ya rasulullah in ji ta ta ce su biye tana da yara ya rasulullah wa karahu an yi ka ba na so yaya na su cuce ka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khairun nisa'i rakibu da madaya mafi alkhairin matayen da suke hawa aban hawa ne sa ƙuraihin matan ƙuraihawa wa hanahu ala walad fi sagir suna tausayin yaro wa ra'ahu ala zawji fi zati kuma suna kiwatawa ya ce gaskiyan ki sai annabi ya kyale amma ke annabi ya ce yana so ina maganan ƴaƴana su cuce to ko ma menene dama ita ma babba ce a ta ruwan sai da nali yar aljanna ce ba ko a can za a je a yi dai ba a sani ba amma Allah bai yi to wannan annabi ya nema Allah bai yi ba kun ji daya to sai na bi da annabi ya nema Allah bai yi ba raba'a bintu amir bin qurzi akwai raba'a yar amiru yar qurzi ita ma annabi ya nema ya aure ta to amma Allah bai yi auren ba mun samu nawa kenan biyu sai kuma safiyatu bintu bashama bunin na ralatan ambari annabi ya nemi aurenta ita kuma Allah bai yi ba kana asaba hasa ba a zamanin wato a cikin birsan da aka samu ta irin ribatattun fa kayyara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala in shiti ana wa in shiti zawjiki fa qala tace ba dadiya ba tace bal zawji fa arsala fa la ana habanu tamim eh ida yarinyar da aka same ta an ribato ta a cikin bursunan yaki amma fa kabilar bani tamimu ce sai annabi yanta ta da yanta ta da tana da miji sai annabi ce tana baki zabi na yanta ke ke ba baiwa ba ce tana baki zabi in kina so ki zabe ni ni ne mijinki in ko mijinki kike so ki zabi da ta ce ya rasulullah na zabi mijina da ta je garin su duk garin suka tsine mata Allah wa daraja annabi ya zabe shi kike mijinki duk suka dinga matar da ta yaka sunan ta sabiya ta binta bashama bune da rajatar ambari kaga wannan ma Allah bai yi auren ba zabi ya ka bata tace ta ta zabi mijinta sai kuma jamra bintu haris bune a wafi alal musulmi yar kabilan musulmiyawa ita ma annabi ya nemi auren Allah bai yi ba annabi ya nemi ta faƙala abuha inna biha su'a walam yakun biya فرجع إليها أبوها ولقد برسل وهي أم شبيب بنت برسل النبي يعني من جمرة ذي أوليتها sai baban ce zo ya rasul lahi yarinya ta ba ta da lafiya fa ba ta da kuma wallahi kalau take annabi zai aure ta da yaji annabi zai aura sai ce yarinya ta ba ta da lafiya rasulullah ba ta da lafiya ce shi kenan tunda ba ta da lafiya annabi ce ya fasa tana zuwa gida sai Allah ya daura mata barasu sunan wanda aka aka sunanta jamra bin da yaro bana aure baban da ne mata matsala kurin kalo baban da ya ce ya ta ba matsala wannan annabi ya yi niyan auren Allah bai yi ba ina fata kun fahimta to bayan ta kuma fa sai saudatul quraishiyya ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema zai aure ta saudatul quraishiyya ya fa qala ta akrahu an ta ragu sabiyati inda ra'asika annabi zai aure ta ya rasulullah ce ina kin kar yaya na su dinga kuka kusa da kanka yaro ya dinga ma kuka ya dinga ma kuka annabi ya ce haka kika ce ta kai kina na hakura to na annabi aure ta ba saudatul qurayshiya bayan ta kuma sai amama bintu ammi hamza akwai amama bintu ammi hamza amman annabi hamza sai da na hamza jarman gwarzon annabi dan dan uwan annabi to yana da yarsa amama to annabi ya nemi aure amama yar hamza Allah bai yi ba ibn abdul mudallabi wakila wasu malaman sun ce sunanta imara fata ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace tilka ibn ta aki min rira horar alaihi umma habiba ukutu fa jama'a min zikiri min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam biya ita ma kuma ya nema a zai aure ta aka ce aurenta da kai ba zai yi rasulullahi ai wanda aka shayar da ku tare ne akwai dan nasaba to annabi shi ma wannan ya hakura bai aure ta ba waɗannan su ne wanda annabi ya nema bai aura ba su nawa ne shida wannan shida ya nema bai aura ba to nawa ne wanda ya aura bai sha takwas wanda bai rufe ɗaki da su ba ko yau wancan sha takwas wannan wanda auren bai yi ba shida to kuma sai sadakan annabi sadakansa su kuma za mu lissafa masu mariyatul kifadiyya kaga can babu ita ai yawwa ita mariya ba cikin mata yake ai kaga baiwar annaba ne sadakar annabin mariyatul kibdiya binti shamun da kibdiya wanda ta haifi sayyidina ibrahim ma'azzam haka ne ko yawwa ita ce sadakan annabi mariyatul kibdiya zikir aulad rasulullah sai ƴaƴan annabi kowa ya sani maza uku mata hudu yawa ina fata kun fahimta a yayan annabi wannan ita kadai ce mariya bayan sa yayan annabi akwai ibrahim sai na ibrahim azam ɗaya kenan to sai zainabu binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ku rike yayan annabi nawa kenan biyu sai ruqayyatu binta rasulullahi nawa kenan uku sai fadimatu binta rasulullahi hudu ko sau sai ummu kalsum binta rasulullahi biyar su biyar ne ko to bari mu duba mu gani anan sai da na ibrahim azam an faɗe shi yawwa zainabu binta rasulullahi ruqayyatu binta rasulullahi fadimatu binta rasulullahi mun samu guda ummu kalsum binta rasulullahi mata hudu haka ne ko kaga an kama namiji daya yawwa saura maza guda biyu sai da na abdullahi da sai da na ɗahiru su ne ba faɗa ba yawwa zikiru amama rasulullahi sai an momin annaba kawunan annabi wanda su ne kawun annabi akwai harisa kawun annabi ne kusama bin abdulmudallabi kawun annabi ne zubairu bin abdulmudallabi shine zubairu dan awama kawun annabi ne hamza bin abdulmudallabi shi ma kawun annabi ne abbas bin abdulmudallabi shi ma kawun annabi ne sai abu dalib shi ma kawun annabi ne abu lahabin shi ma kawun annabi ne abdul ka'aba shi ma kawun annabi ne kajalu shi ma kawun annabi ne riraru shi ma kawun annabi ne gaidau shi ma kawun annabi ne to sai kuma mataye a kawunan annabin safiyatu bintu abdul mudallabi kawun annabi ne ta mace sai atiqatu bintu abdul mudallabi ita ma rafaniyar annabi ce sai arwa bintu abdul mudallabi sai umaymata bintu abdul mudallabi sai barratu bintu abdul mudallabi sai umma hakim baira a bintu abdul mudallabi sai kuma zikiru kadimu rasulullahi sallallahu alaihi sai wanda suke wa annabi hidima hadiman annabi muhammad shine anas bin malik shi kuma hadimin annabi ne sai hindu sunanta asma'a ibn harisa ita ma mai wa annabi hidima ne rabiba bin kabul aslami ita ma mai wa annabi hidima ne sai abdullahi bin mas'ud shi ma hadimin annabi ne sai umar bin amir bin absi hadamin annabi ne sai bilal bin rabah al-mawzini shi ma bilal hadamin annabi ne sai sa'ad maula abubakar sadiq shi ma hadamin annabi ne sai zu mikmar ibn akina jayi shi ma hadamin annabi ne sai bukair bin shaddaqin laysu sadin hadamin annabi ne sai abu zar al-gifari shi ma hadamin annabi ne sai kuma za a ambaci mawali bararen annabi bara wanda suke bayan annabi zaid bin haris wanda ya aure zainab binti jahsh shi ma wato bawan annabi ne sai kuma usama bin zaid bin haris shi ma bawan annabi ne sai saubana bin bujdadu shi ma bawan annabi ne sai kuma kafshata bin sulaimi bawan annabi ne sai anasata bawan annabi ne sai ushuranu bawan annabi ne sai rabahu bawan annabi ne sai yasaru shi ma bararen annabi ne sai abu rafi bararen annabi ne abu muwai hibata bararen annabi ne sai rafi'u shi ma bararen annabi ne sai furala shi ma bararen annabi ne sai mid'ami bararen annabi ne sai karkarata bararen annabi ne sai zaidu shi ma bararen annabi ne sai ubaidu da ɗamanu bararen annabi ne su biyu sai mabura bararen annabi ne duk wannan bayan annabi ne bararen su ne sai waƙidi da abu waƙidi da hiyamu su ku duk bararen annabi ne sai abu rumairata bararen annabi ne sai hunaini bararen annabi ne sai abu asif bararen annabi ne sai abu ubaidu safina bararen annabi ne ake kiransa da safina din nan sai abu hindu bararen annabi ne sai anja sata bararen annabi ne sai unai sata bararen annabi ne sai abu lubaba bararen annabi ne sai ruwai fa'u bararen annabi ne sai sa'adu bararen annabi ne to an gama da wannan sai masu gadon annabi kafin wallahu ya su baka minan nasu ya sauka ina fata kun fahimta yau hurasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke gadon annabi su takwas ne akwai sa'adu bin ma'azu shi yake gadon annabi ranar yakin badar shi na nama bil farish yayin da annabi ya kwanta barci to sa'adu dan ma'azu yayi gadon annabi shi ma mai gadon annabi ne sai zakawana dan abdullahi dan kaisu shi ma mai yin in ka zo shi shi ma yana gadon annabi sai muhammadu bin maslamat al-ansari ranar yakin uhudu yake gadon annabi sai zubairu dan awwab ranar yakin handa gwanoro ran da ake tonon gwanoro shi zubairu yake gadon annabi sai ubada bin bishir shi ma mai gadon annabi sai sa'ad ibn abi waqas shi ma mai gadon annabi ne sai abu ayyub al-ansari shi ma yana gadon annabi ranar yakin kaibara wayannan su ne masu gadon annabi sai kuma kuttabun rasulullah wanda suke wa annabi rubutun wahayi ya sauka wanda suke rubuta qur'ani a gaban annabi eh sayyidina abubakar sadiq shi ma yana rubuta qur'ani a gaban annabi ko wasiƙa annabi zai aika shi wani guri umar ibn haddab shi ma yana rubuta qur'ani a gaban annabi sayyidina usman dan afana shi ma mai rubuta qur'ani ne a gaban annabi ali ibn abi dalib shi ma mai rubutu ne ko qur'ani ko hadisi ko wani wasiƙa za a aika shi sai amir ibn huwairata shi ma mai rubutu ne sakataren annabi duk wannan sakatarorin annabi ne sai abdullahi ibn arqam shi ma sakataren annabi ne sai ubay ibn ka'ab shi ma sakataren annabi ne sai sabit ibn qais ibn shammasi shi ma sakataren annabi ne sai khalid ibn sa'id ibn asi shi ma sakataren annabi ne sai hanzalat ibn rabi' al-asadi shi ma sakataren annabi ne sai zaid ibn sabit sakataren annabi ne ma'awiya bin abi safiyana shi ma mai rubuta wahayi ne a gaban annabi sai sharhabil bin hasana shi ma sakataren annabi ne shi ma'awiya da zaidu dan uwansa ya fiti bayanin wahayi amma su biyun ba kowane rubutu suke rubuta su wahayi suke rubuta ba wayannan su ne sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk da sauran ba mu gaya muku ba yau kala shek imam al-fadl muhammad bin ahmad bin abi bakar bin farawa al-ansari al-kadaraji al-andalusi sumar kudubi yana gaya mana kitabun sana alamu yace akwai alawu wani hararami kala mudayim akwai ɗaya ɗaya suna kawo sai kuma rufa ƙa'ir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rufaqa wanda za su zama ayari in annabi zai yi tafiya ko kuma a raka annabi wani guri to da farko duk inda annabi zai je za a raka shi na abubakar yana raka annabi sayyidina hamza yana raka annabi sayyidina umaru yana raka annabin annabi zai je guri sayyidina ali shi ma annabi zai je guri yana raka shi da jafaru dan uwan sayyidina ali shi ma yana raka annabi da abu zarri da miqdadu da salmanu da huzaifa da ibn mas'udu da amara bin yasir da bilal bin rabi'a in annabi yana zuwa guri to wayannan sun fi raka annabi eh ina fata kun fahimta to za mu tsaya iya nan ga uku da rabi yayi mun dawo kuma sai mu dawo karatun mu ko Allah ya saka da alkhairi to fatiha da salatul fatihi ina agaji su zo su dauki wannan kudin اللهم اني اسالك بان اشهد انك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفاتح كما جاءني مال ولا لا بعد لا لا اكرم من ذنب الله